العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاهد بوة جماد الثانية هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدود أربعين دبيو wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin wannan littafi ma ba da mawuti wanda yau shi ne darasi na arba'in da biyu wato a cikin wannan littafi kenan Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu yi magana ne akan darajatul janna wato darajojin aljanna za a faɗi yadda abin yake amma wataƙila nan gaba in Allah ya kaddara muna raye akwai littattafai guda uku waɗanda muka yi tunanin wataƙila in Allah ya mana tsorai mu karanta in ma bai yi mana ba dai an ji su mutum shi da kanshi sai nema wasu duk mun karanta su nan sai dai kasancewar ba mu haɗa su wuri ɗaya ba mata muka yi mawa muka ɗauki wasu muka yi da asuba kaifa tutilu umrakal intaji yaya za a yi ka tsawaita wannan rayuwar da aka baka ka tsawaita ta ta hanyar yin aikace-aikace kaga wannan mun karanta shi ne da asuba sai kuma muka zo kaifa tarfa'u darajataka fil janna shi kuma muka karanta ma mata ranar asabar muka zo kuma kaifa tusattil mizanaka yaya zaka nauyaya ma'auninka me zaka yi ma'auninka ya cika shi kuma ranar kiyama shi kuma muka karanta ma mata ranar lahadi to saboda haka ba su haɗu ba tunanin da muke watakila nan gaba in Allah tabaraka wa ta'ala ba da iko ba a samun su littafin kun ga yanzu kamar wannan ma zaba da maut ai kaga yayi yawa photocopy din shi da ake wanda inda bugawa muka yi yawan mutanen da suka yi photocopy kuma kullum ba a gane haka bane yawan wanda suka yi photocopy idan aka zo aka ce buga littafin za a yi kudin da za su yi photocopy in shi littafin ne in mutane sun yi 100 to kudin za su buga littafi 200 amma bugawa wani lokacin aka ce a buga sai mutane su ga cewa a ai abin nan ne to kaga yanzu to amma wannan ba mun yi bane saboda haka nan mun so mu buga abin da yasa saboda shi a kulle muke yin littafin tunda an riga in aka zo aka bugo kuma ba wanda za su za su bin mu da littafin to amma waɗannan muna tunanin nan gaba in mun samu hali ina ganin za mu buga su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mu zo mu karanta su wataƙila bayan mun gama ranar talata mun gama la ilaha illallah to ya kamata mu zo mu yi mu bayan mun ji kalman da maganan da aka yi ko mu tunanin aikata aikatan da za rika aikata ko mun riga mun sa littafi ran talata a sa ba ko sai mu zo mu dauka ko ma an sa an soki ya bije da ba sai mu zo mu dauki kaifa tuqilu umrakal intaji mu fara kaifa tusaqilu mizanaka mu yi kaifa tarfa'u darajatika fil janna mu yi ai kaga waɗannan an yi haka an kwaci karatu kuma duk malami da ya yi to za ka zuwa karanta mu buga ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala in kaddara Allah wannan baka da haka yanzu wannan kenan ya kamata ma a ce ɗaya ya tafi wurin bugu domin Allah ya sa wannan abun ya ɗore in dai ba ƙara dafe mu ba tunda kullum yanzu muna tashi a firgita mu to kuma za fa a kulle ku ka mun shiga uku malam da wannan masifa da sassafe kana tashi karanta ka ce akwai yiwuwa fa a kulle akwai yiwu a kul abin ya zama kamar wani threat wanda kawai kullum mun tashi da zaba ba mu tsoro zai yiwu fa mu kulle ku wata ran kafin ka kwanta da dare ka ga sabon rubutu zai yiwu fa a kulle ku a wannan shine babban musiba fitna kenan wanda za a zo a ta baban nan ba ta jin tsoro kullum cikin tsoro kana cikin tsoro wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin shine kawai ba za ka abin akwai ban tsoro kai tashi hankali amma mutum ya yi ƙoƙari ya amfana ya yi abin da ya cancanta ya yi kafin lokacin da dama za ta fice masa kabala fawace a waya kafin dama ta kulle to za ka kullum rufin asirin ka bauta Allah idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa تقلب أريانا ولو كان كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا idan mutum ba Allah ya rufa mai asiri wajen da'a yake yi min Allah biyayya ba sai ta juyawa yana yawo tsirara shi bai sani ba mafi alkhairin tufafi shine mutum ya samu kanshi yana bin Allah babu wani rufin asiri ga mutumin da zai ta wayuwar gari kullum cikin sabon Allah azu muka karanta nan ko ibn al-qayyim ya zo ya bayana yace abun guda uku ne manya manya su da mata ne jigajigan abubuwan hudu ne yace farko ya kasance mutum ya tashi ya gane Allah tabaraka wa ta'ala ma'arifatuhu ta'ala sannan mahabbatuhu ta'ala sannan kuma zikruhu uku ne yace kawo waɗannan al-imanu bihi sannan kuma wa zikruhu in ka hada waɗannan su ne babban ginshiki shine babban darajar da mutum zai samu to yanzu ga dai kaɗan nan da za a yi cikin shi wannan littafin kamar da ya kawo tun da a takaice ne ya darajatul janna faɗin zai yi darajojin yadda suke amma ya za a yi a samu ƙololuwar darajojin to ba nan aka yi ba shine amfanin wancan littafin kaifa tuqi wannan kaifa tarfa'u darajataka fil janna daya kaifa tusaqqil mizanaka shi kuma biyu sannan kuma kaifa tuqilu umrakal intaji guda uku za ka abun nan ne ɗaya bayan ɗaya da za ka yi mawancan wanda duk muka samu muka fara bugawa a bari mu fara duba mu gani yana nan a cikin abun nan kawai bututu sai mu ɗauko shi mu bada a pdf ya fi kyau in an buga haka ya fi mana daɗin bugawa ya fi kuma yin kyau in ya fito musamman shi kai ka su biyu umarkalin taji bugun da aka yi mai bai yi ba mai kyau ne sosai kamar sauran amma sauran littattafai ne abun nan ne kuma wannan duk farautar mala abubakar ne Allah za ka da alkhairi duk mala abubakar yake tsinto wani su a can maka yazo ya tsinto su da mu karanta ko an karanta an zo ya zo da copies din ya ba mu ya ba wasu ma sannan bayan haka nan kuma wasu su zo za su da shi su ta photocopy mata sun yi photocopy littafin nan ba mu san adadin sa ba to balle kuma yanzu da za a zo yanzu kaga wannan ma din da aka kawo da a ce yanzu wannan photocopy kawai ma ai kai haka ai shi kai shi malam mutum ya samu babban garabata fito da haka abin nan ne ka ji ba cikin littattafan ka zai ga ka fito da wata ajiyar da za ta amfani mutane wannan littafin ya daɗe da aka aje amma ga shi ne yanzu Allah da ikonsa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi daga Abu Hurairah shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah kuma ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqama as-salata sannan ya tsaye da sallah tsaye da sallan nan aka yi ta a lokutanta da sharuɗanta da wajibabbunta da gashi nan dai wa sama ramadana sannan ya azumin wata ramadan ku ji waɗannan abubuwan kana haqqan ala Allah an yadkhulahu aljanna wannan Allah ya wajabta ma kai shi zai shigar da shi aljanna to malam sani yayi waje ba nan malam sani da ba naga malam sani ba tawa tawa wanda duk ya tsare waɗannan abubuwan ya yi imani da Allah ya imani da manzon Allah ya tsaye da sallah ya yi azumin ramadan Allah ya wajabta ma kai shi zai shigar da shi aljanna ku duba wannan kaga wannan da wannan ma kadai ba ya isa mutum ya gane abin da zai sa a shiga aljanna ba hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha kuma duk ɗaya ne ya yi hijira saboda ɗauka addinin Allah ko ya zauna a garinsu da aka haifai don haka ba illa ba ne mu a ko'ina inda muka samu kanmu nan babban illa mu samu kanmu ba mu bin Allah shi ne babban matsala amma duk inda aka haife ka duk garin da kake duk yaran da kake da shi kada wannan ya dame ka ka rika cewa me yasa aka haifo ka anan ko me yasa kake da yare kaza ko me yasa wani ya haifo ka ba dai kana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba magana ta kare in dai aka samu wannan la ilaha illallah muhammadun rasulullah sannan ka tsaye da sallah ga azumi baka rusa su ba kana tsare su a Allah ya wajabta maka shi zai shigar da kai aljanna ka yi hijira ko ka zauna a garin da aka haife ka sai sa sahabi ina jin ma'az bin jabal ne radiyallahu an lokacin da zai ban madina manzon Allah ya tura shi wata wani aiki muhimmi suka zo suna ban kwana annabi ya raka shi suka kai bayan gari sa fi sallama sai ce ma'az zai yi wata rana ka dawo madina ka tarar ba kowa sai dai masallaci na tarar da bani nan sai dai masallaci na sai dai kabari na ha ba ina ma har sai fashe da kuka kawai ya nuna tafiyan nan ba zai yi ba ma saboda zai rabu da ya gane alaman zai tafi ba zai dawo tare da manzon Allah ba bai san shi ma ba zai ma dawo ba garin saboda ka sai a ka tafi aikin da aka saka babu wani abu da zai cutar da wanda ke ko ina yake a duniya ya ambace ni ya man salati duk inda kuke a duniya idan kuka tuna ni kuka yi man salati za a ɗauko salatin nan da kuka yi man a kawo man ba bambanci da wanda ya yi shi a cikin masallaci na a madina da wanda ya yi shi daga ko ina yake a duniya in dai yayo za a ɗauko shi a kawo man ta haka ka ala risali ka sa tafiya kawai ka tafi kuma haka aka yi to auna ka gani ya sa muke kwadatar da mutane yawaita yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati annabi yayi duk abin da zai yi akan ya taimake mu ya gaba mu shiga wuta ba ka aiko kaga ya cancanci kowace sa'a mutuna da shi ba sai shekara ba ai bikin maulidi ko bikin maulidin ma ja hade da maza da mata ai rawa har a masallaci har da cin kashi har da cin kashi a zo a je cikin masallaci ai rawa ai rawa ai rawa waɗanda suka san abin nan fa bai yahuda ga ta nan ma ta fito ta zo ta ce to yau kai shugaban maulidi me za ka ce kun ce haɗuwa da mata ba kyau ko da a ina ne ko a kasuwa ko a ina a haɗu ga cewa kun ta kuɗi a masallaci kuna tafi karawa shi ko da yake halakakke ne yace a irin wannan ranar ba komi a irin wannan ranar yau ba laifi to ka ci gaba da tafi karawa ita ma ta bi su kawai ta ce bari ita ma ta taka an ne a cikin masallaci bari ita ma ta taka tunda dai kun ɓata masallaci ita ma bari ta taya ku ɓata tunda kun fara kaga ya farko ba sai ba sai da tambaya to yaya suka ce daidai ne yau mutaka kawai su cigaba da zuba rawa a masallaci ana nana nan sai kulubi ya kama zawo ciki ya kulle ya kashi wasu kuma suka dinga ɗiba suna ci suna tsinta suna ci suka ce a yau kashin wannan daidai ne magani ne kowa ya ci kashi a magani sai kokari ka gani da kanka kada wata rana ka faɗi wani wuri sai shabi aka yi wasu ƙarya ne ba wanda ya wasu wannan mu a nan an nuna ta a bango ka gani ana nana da wata rana za mu sa ce kawo bututun kwanaki na ce kawo bututun an shirya kawo bututu masu gari suka ce a rufe ta wata rana za samu a kawo bututun ku gani da kanku ku ga gashi nan ana cin kashi a cikin kashin kuturi a cikin yayi zawo ana ta tsinta ana ci wai duk wannan bauta Allah ne a cin kashi abin da ya taba ma kaya sai ka wanke sannan kai sallah ce yau wani yayi kawai a cinye kuma ce daidai ne haka wani kuma ya zo ya buji kirji ya ce shi ya yarda yana tinkaho a gaban Allah duk zunubin bayi a tsora mai wai saboda ya gaya ma mutane su daina jin tsoron wuta ba wuta ba wuta ba wuta mutane sun ki yarda da cewa ba wuta to shi kuma ya nemi a bashi dama da ya kafa tantin shi a cikin wutan wai ya fasa wutar gaba ɗaya kowa ya huta tunda kuna jin tsoro kuma ba a bashi dama ba to yanzu da bai samu dama ba ku yi zunubin ku gaba ɗaya yaro kacewa shi a ɗora mai zunubin ya san yadda zai yi da shi da Allah ne zai da zunubin kowa kuma wasu sun yadda da ka bari zai ɗauke masu zunubin su aikata abin da ga aya nan bi nassil qur'an wala tazuru waziratu wizra ukhra kuma kullu a karanta ta maimaita karatun daban sanin me karatun yake dauke da shi daban da ka ga ma wala tazuru waziratu wizra ukhra sannan kai ka zo ka ce wani ya dauka abin nan don mulmulo ka ɗauka to saboda haka shi ne nan qalu ya rasulullah ai afala nunabbi'u an-nasa bidhalika manzon Allah ba mun ba mutane wannan labarin da ka gaya mana ba mu gaya musu kawai ga wannan qala inna fil jannati mi'ata daraja yace to ku gaya musu in kun zo ba wai shiga aljanna kadai bane ai aljanna tana da daraja haɗari matakala matsayi ɗari أعدها الله للمجاهدين في سبيله وأن الله يتنادى وأن سكي جهادي سوى الأول كلمة كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض جزء كان وأن درجة دوتا درجة to kaman abin da yake tsakanin sama da ƙasa ne ku duba tsakanin wannan daraja da waccan daraja a aljanna kaman nisan ka in mutum ya wuce ka da daraja ɗaya ya wuce ka da nisan kaman nisan sama da ƙasa tsakani to ai ko kun kuka gane wannan ya kamata a ce a ce mu karanta littafin da kaifa tarfa'u darajataka din fil janna in ma an samu aljannan to ni kuma zai yi wanda zai rika daga mutum matsayi kullum ka ƙara kololuwa haka kai karshe fa idza ay sa'altumullah dan haka duk lokacin da za ku roki Allah tabaraka wa ta'ala in dai za ku roke shi aljanna fasaluhul firdaus ku roke shi jannatul firdaus ta san ololo ko ba aikin dai mu roka mu shuru kawai mu kwantar da kai haka muna dai roko amma dai ta kai kasa domin mun san ba mu komai ba to amma tunda haka annabi ya ce mana mu akwai hikima a ciki ba yadda annabi zai faɗi wata magana fa ta akwai hikima a ciki haka na mu tsaya mu ce to tunda ba ma komi ko mu komi ba bari mu tsiro kwa to mu komin iya gurgurda abin da muke iyawa to kan mu roki ta kasa kasan in mun danyi sai mu roki ta tan kololuwan kuma in Allah ya sa ta samu ko biha wa ni'ima in ko ta kasa da ita aka ba mu dai to shikenan almuhimmi dai ya zama mu shiga wuta ba to to haka wannan kenan to daga ku roƙe shi firdausi fa innahu awsatul janna wa a'la janna ita ce tsakiya ita ce duk inda za a zo kewaye ta ake yi kuma ita ce kololuwa ita ce karshe kai ka ce gine-ginen ana yi dukkan nan estate ne nan estate ne nan estate ne sun kewaye ita kuwa firdausi sai aka yi wani mashahurin gini a tsakiya kawai wanda duk kewaye ta aka yi sannan kuma ya ko ya wuce sai ko ina gaba da nan ita ce aljanna ita ce jannatul firdaus wannan roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu ciki tunda annabi ya ce mu roƙe ta sai mu roƙa amma abun ne in mutum ya tsaya ya kalla ba la sai ya so na ga muku ni idan nazo ina karatun waqi suratul waqi'a nace nace wasabiquna sabiqun to ice to ice ja'alani Allahu minhum zan ce ka ida wani dai muri an je can wajen na ce amma wasabiquna sabiqun dinnan ulaika almuqarrabun في جنات النعيم ثلة من الأول وقليل من الأكتفة to aka ce malamai suka fassara to qalilun inna min al-akhirin ni ake nufi kadan ne daga mu ko ko daga al'umman ne ko al'umman ne da suka fi mu yawa can ko dai al'umman cikin nan din amma mafi mafi yawa kai aka dai ta tafiya gaba dai ka tsaya ka kalli wurin wasabiquna sabiqun din nan gaskiya ni sai in ji tsoro ka kai ka dai to amma ana roƙo ka roƙa sai ka tafi can kaje can ma ka roƙa in ba na can ina nan ai kaga wancan da aka yi magana umu haram da ta ce a sa ta da aka zo aka ce annabi yana bacci ya yi mafarki ya ce ya yi mafarki ne al'ummarsa sun hau kan ruwa kuma tana abin nan ba sun hau kan ruwa ga shi nan malam sun tafi jihadi kun abin da ta ce roƙan man Allah ya sa ni cikin su ya roƙan mata Allah kai tsaye ce kina ciki ya ƙara bacci ya ƙara tashi yana murmushi ta ce me ka gani yanzu ya ƙara cewa al'umma ta na ƙara gani na gefe ta ce sari su gefe kina cikin na farko wanda nan kina cikin waɗancan ashe shahada za ta yi mutuwa za ta yi ba za ka Allah ya sanar da shi ba za ta shiga ta wannan ta riga ta shiga ta wancan ba za ta shiga ta ta mutu ma shahada za ta yi aure kaga wannan annabi dai duk abin da annabi ya faɗi akwai hikima ciki tunda shi ya koya mana wannan sirrin to mu saki jiki mu yi shi kawai mu sallama ma Allah shine mai tafwid idan abu baka san hukuncin sa ba a irin wannan amma annabi ya ce ayi ko man ko Allah da kanshi ya ce kayi ko ya ga manzon Allah ya ce mu yi to sai mu yi shi tafwidan mu yi kuma musallama ma Allah hikimar da ke ciki shi ya sani tunda dai aka ce mu yi to mu yi kawai shikenan mun huce gudu shikenan mu huta ya fito ko ina ne qalu ko da aka suke wannan yace wannan ko a وقوله وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن سمن فردوسي سمن تني العرش من رحمة يكي تبارك وتعالى ومنه أي تفجر أنهار الجنة كما دغنني daga wannan wurin ne duk rafunan da ake sha koramun nan da aka faɗi a aljanna daga nan suke bubbugowa koraman nono koraman giya koraman wannan ruwa koraman duka zuma duka daga wannan daga nan su zo su je gangarowa ka san ko ruwan da aka ce daga saman ku yake tahowa ai min babu aula ce ka rasa ko gidan sama ne tankin na sama kai ma kana kololuwar sama a ce ka rasa ruwa bayan kai ne kusa da tankin ha ya ka gani ai sai ka samu kowa ya samu radda ka tare shi na kasa ma ba za su samu ba ka gani saboda haka babban abu ne sosai وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه يتراءون اهل الغرف من فوقهم yace yan aljanna su ga su yan aljanna ne amma suna kallon wasu kuma a cikin nasu ɗakunan manya-manya saman su kama ya tara'auna al-kawkaba durri al-ghabir fil ufuqi من المشرق أو المغرب لتضافل لتفاضل بينهم لتفاضل ما بينهم haka ce ɗan aljanna wasu na kallon wasu a manya-manyan gidajen da suke ina fata an gane kamar yadda a nan duniya kuke kallon tauraron nan mai haske wanda ya kai ƙololuwa na nesa na shi ne alghabu can ƙololuwa cikin sasannin sama tsakanin wajen mashariki mahudan rana da mafaɗar rana ka ɗaga kai ka kalle shi ga ya can fintin wani sai ga kamar wannan ƙilu ɗin da nake faɗi in tauraro ya nisa da can sanda ake iya kallo sannan babu kaman ƙauye in ka tsaya kalli tauraro wani ka ga yadda yake kit kai ka ga kaman wannan tsilu din da nake magana ita ce a sama kaman wannan matan malamin saboda nisan shi to haka wasu za su kalli ɗakunan wasu ko gidajen wasu a aljanna malam sani aka ce litafaduli ma bainahum saboda fifikon da ke tsakanin to ya aka suka samu wannan matsayin suka samu wannan fifikon shi ne abin da muke so mu gani a cikin waɗancan littattafan da mun faɗi da su qalu ya rasulullah sahabbai su kansu da suka ji wannan magana an gaya masa suka ce tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum yace ai ba komai manzo Allah mun gane wannan mun sani matsayin annabawa ne dama ba mai kaiwa wannan wurin sai su mun san wannan matsayi da aka faɗi babban matsayin annabawa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala bala yace ba haka bane wallazi nafsi biyadihi ba haka abin yake ba ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa rijalun ne amanu billahi wa saddaqul mursali su waɗannan ba annabawa bane wasu mazaje ne amma fa mazaje bi ma'anar kalma la ba mazaje bane bibbakuriya cewa saboda suna da mazakuta a'a maza ne bi ma'anar kalma ma'aikata kenan wanda suka yi aiki kuma suka gaskanta manzanni shi Allah ya ba su wannan matsayi wa fi riwaya kama tara'una al-kawkab al-ghabir kuma yanda kuke kallon tauraron nan mai nisa wanda yake kololuwa haka za ku ga gidajen su wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala inna ahla al-jannati la yatara'una la yatara'una wato fil ghurfati wato yan aljanna ana kallon su a cikin manya-manyan ɗakunan su da nesa kama ya tara'una alkaukaba sharqi kamar yadda suke ganin tauraron nan wanda ya hudo daga gabas babba sama aw alkaukaba algharbi alghabir fil ufuqi ko kuma wannan tauraron da ake kallo a wajen mahuda rana lokacin da yi nisa da tabi zai fada can sararin samaniya aw litali'in ko aw aw tali' ko ko wanda ke hudowa katan nan da zai bullo wannan fi tafadulin darajat wajen fifikon daraja da suke da ita wasu da wasu ya fito ko wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yace inna ahlal jannati ay la yatara'una ay fil jannati kama tara'una aw tarawna al-kawkaba ad-durri al-ghabir fil ufuq yan aljanna za a rika ganin su ana hangen su kamar yadda kuma kuke hangen tauraro can kololuwa a nesa mai hasken nan wanda yake cikin sararin samaniya nesa atala wanda ke bullowa fi safadulid darajat wajen fifikon daraja da suke da ita qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ulaika nabiyuna ai waɗannan sai annabawa annabawa ne kenan qala bala annabi yace ba haka bane wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa amma ba haka yake ba aqwamun ne amanu billahi wa saddaqul mursalin yace mutane ne suka yi imani da Allah sannan kuma suka gazganta manzanni muna roƙon Allah ka samu cikin su wa nabi malik al-ash'ari radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna ko wasu manya-manyan dingima-dingiman gidaje gine-gine ɗakuna yura zahiru min batiniha ana ganin wajen daga ciki saboda kyau wa batinu min zahiriha ana ganin cikin daga waje ita kuma saboda kyau a'addaha Allahu liman at'ama at'ama wa afsha salama wa salla bil layli wan nas niyam wannan shi yasa a cikin wancan littafin da muka karanta wato kaifa wato wane ne ma sunan shi ga sunan wancan aljannatu darul abrar a ciki aka ce an ga wasu mutane kawai kololuwa a can sama wasu suka tambaya suka ce kamar irin wannan suka ce sai annabawa annabi ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba annabawa ba ne amma bari ku ji sifan mutanen wanda suka samu wannan wurin wanda ke so shi ma sai ya dage malam sani kofa buɗe ga ta nan kofa buɗe ga wanda ke so ya shiga aka ce a'a waɗannan mutane da za su samu wannan gida mai ɗingime mai gashi ana ganin cikinsa daga waje ana ganin wajensa daga ciki ya ce mutane ne ba annabawa ba ne ai mutane ne ga sunan Allah ya tanadar masu wannan wuri a adda Allahu ne liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci yau idan ka ciyar da wani abinci yana jin yunwa kaga yanzu lokaci za ka gani misali nan an yi azumi kowa da irin wayansa wasu wayansu su daho abincin su ɗauko su kawo a ci wani wayan shi ya ga ba zai ɗauko abinci ba to bari ya sawo wani abu ya zo ya bayar a ci har da wani can kwanaki da ya wata dabara kai gaskiya ni ya ce so yake a zaɓo mai waɗanda ake gani masu yawan azumi ne ko da yaushe kullum zai ba da kuɗin da za a saya masu shayi da kwai in su biyar ne yace ya ba da kuɗin mutum ya ba da na sati kaza ma ina jin ladan ne wakilin sa ko ya ce wannan so yake yi kawai ka ba kowa sai masu azumi su ci wani wannan dabara wani shi kuma wayan shi zo ya ci shi ya tunanin wata wani shi ma ya shi kullum ya ci wani ba shi kai gande ne ba sai ya zo kuma a ta ci shi bai kawo ba shi bai bayar ba shi bai dabara abun nan ba shi kuma bai ma yi azumin ba balle ya zama ya yi azumin da ya ci a'a sai zo ya saji da masu azumi a ita wa wasa abinci da ke ta ɗirka abinci ko shi ga shigar dai kai yayi na ya wala lari to ina ga kai da auta mutum a irin wannan abu shi ba inda ba yau ba ka iya ciyarwa ba ka iya sayan komi ka kawo ba ka iya to ka daure kai azumin mana da kake iyawa dan in za ya buɗe bakin ya zama kai ma kana jin daɗin kai wata ibada amma kai baka kawo ba kai baka ciyar ba kai baka shayar ba kuma ka yi azumin a zo a cinye abin da aka kawo saboda ba za azumin da kai ka in yi da ina jin kunya to auna to ga waɗannan da kuke ganin nan kuna abin nan ni sai za nike sa ku a gida in ce wallahi ki daure ki rika dafa abincin da kike kawo abincin nan naki wani lokaci in aka zo wani zai zo yana da bukata aka ce mai wani tsaya ka ci abinci sai ka gani a jikinsa a fuskarsa ya ji daɗi ku daure da dafa wannan na san dafawa da wuya wallahi dafa girki wuya gare shi amma yau wannan shi Allah ya ce ba ke ki ya nemo ke ma kika dafa kika kawo a ai sa'a ma ranar masu azumi sun ci ko mutum ba mata da rauni tun da raunin nan wata kila ke za ki ma so ki azumin amma shari'a ta hana ki yin azumin na san kun gane shari'a ba ta baki daman ki azumin ba a ran nan to yau kuma Allah ya baki dama ga abin da zaki kawo ko ruwa ne ko wane ne kika kawo ke ba ki azumin ba ga wasu sun sun yi azumin sun ci aka ce za a baki ladar da kaman sun yi azumin ladar da suka yi azumin za a baki kuma su ba ta su aka ɗiba aka baki ba ba a rage komai ba in lada ɗari za a ba za a baki ɗari da kika ciyar da mai azumi in ana gane wannan me zai sa mutum ko da azumin ko ba azumi da ta'amun ta'am yana daga cikin abin da ke sa mutum shiga aljanna ciyar da dan adam abinci kai har dabba ciyar da ita abinci wancan aikare ne aka shayar ko amma dalilin wannan har dabba ciyar da ita yana da gaisu ahammiya malam wanda Allah ya ba shi wadata kuma Allah ya ba shi wadata ta zuciyar yayi malam ya gama samun alkhairi ba samun bane zuciyar a yin shi ma wani abu ne na daban zai zama wani ya fi kowa kuɗi amma ya fi kowa ruwa shi ma man'in su ne ma annabi ya la'abti na nuni su su ne masu man'in wa hatin ga su da shi ba su iya badawa amma suna masu a ba su su su ƙara da nasu man'in wa hatin kenan wanda zai hana na shi amma yana so a bashi to ga wadata ga mutum yana da shi wallahi sai kyauta daga Allah idan ka samu ka cire wani abu kai irin waɗannan kafin wanda kai ma wasu ce mun gode ka fara gode ma Allah kai da Allah ya baka wannan ayin kana wurin nan zaka faga darasi sosai malam muna nan kaga wani lokaci muna ta wasan mu nan a cikin wasan nan za a baka labari wani abin da baka san da shi wa ga wata ai ran da malam baka ga yadda aka yi wace yawa ha daga nan yadda aka yi wata rana wani kawai zai ci abinci ne kawai dama ana ci abinci a gabana in zauna kuma malam haba su malam yusuf in suka ɗauko littafin labari ina nan zaune za ka ji ala bugu wala abu gola abu gola wani ya ci abinci ya tafi ya banta da wayar shi wani ya banta je wani da hular kwano ya wani muka rubutu hular kwano ni da yi sauyi to mai hular kwanon nan zai je inda za a tare shi ba hular kwano da zaga kuma ga shi ya fi hular kwano nan da ya fito na ce to yanzu isa wuya za a yace ai yanzu ɗauka hulan nan zan malam ka tafi da ni ka sauke ni nan ni kuma in tafi kai bai ita gida dan da je da sauke isa wuya rubu hulan kwano ya je sai mai hulan kwano hulan kwano ya ci kuma ya manta da hula hulan kwano aka ji labari iri iri wata rana yusuf da ya ci wani mulmule mulmule ya ce tau ya ce allah ga ta malam ya ce malam yusuf ya ce a garinmu akwai wata mace da ya lukai kayan miya na ce kawo malam yusuf ya ce ita mai kayan ya ce bai kayan miyan nan mace ya ce a ya za ta ke kawai tana sallah tana sai da kayan miyan ta ya za ka ce delu kayan miyan ta ce na nawa daga tira ne da sun da ce ɗari ba su ɗari ta ji diwa ya da Allah ta ita ce a diwa kawai ta za ta ba da canji ta saka aljihu ta ci gaba da sallah ita wata ka ce diwa kayan wani rafa ga dai to lokacin muna makaranta akwai wata hawa hawa ita hawa ita take mana irin wannan abin da to yanzu abin da za a yi tunda dai an ci hawa na nan a koma ta yi mana irin sun ba ta ba a ba wala za ka ji aiki a nan ne za a ba mu labari wani gaskiya ba wani shi wallahi gande ne kullum bai azumi amma zai zo ya fi kowa aiki wajen kayan kwasa ka daure ka dai rika yi azumin nan ko da ba za ka iya ba ka yi ɗaya a zafi ka fakka saba daga nan zai ka koma litinin da alhamis duk kana yi daga nan sai ka ka koma har da litinin da alhamis din da ayyamun dud kuma yanzu ayyamun dud sun tsawo ka gajiya laraba yau alhamis gobe juma in ka kwashe waɗannan ai kai kwasa in mai sa mutum bai saba ba zai iya ba shi yasa zaka ga wani idan ramadan ya kama har inda ba inuwa mutane sun mai da shi inuwa wurin hutu duk kaga an yi shimfiɗu malam ramadan ya zo an yi shimfiɗu ko ina mutane sun kwakwanta in ko yamma ta yi aka zo wajen sayan kankana in ba sa abin za ka ga an buɗa saboda kowa ya tsagara ya sha yunwa yanzu ya zo sayan kankana ya zo malam na fari gasa na fari gasa sai kuma baka da hankali ne baka san wanda ya fara zuwa ba first come first serve turan bature duk yunwa ce ta sa wannan aiki mutum ba azumi dabila sai ba abun nan ba a daure a riƙe yi ko kaɗan azumin nan ku duba fa kwana ɗaya aka ce wanda ya azumi kwana ɗaya wanda ba na farilla ba shi ya sa kan shi yayi Allah tabaraka wa ta'ala zai nisantar da fuskarsa daga wuta shekara saba'in to duba daga fuskar shi daga wuta to kai sai sai kari kai lokaci lokaci kai lokaci lokaci kai wannan guda ɗaya fatal kuma ka mu gane irin waɗannan abubuwan annabi ya shiryar da mu su ne saboda mu samu to ina ne muke to wannan shine abun nan ɗinsu a kai ai ba san ma inda ake wani wa wa mi wa afsu wa yawa wa afsu salam wannan wa afsu salam waɗannan mutane liman at'ama at'ama wa afsu salam da wanda suka ciyar da abinci kuma suka yada sallama tsakaninsu suka rike sallama ka yi kankanin sallama da wanda ka sani da wanda baka san shi ba in ka gan su kawai wasu sallama kada ka ce to ai watakila kai sallaman kuma mutumin da kai ba sallaman ba musulmi ba ne gara ka yi sallama ga wanda bai cancanci kai ma sallama ba sai ta je ta dawo gidansu akan ka wuce wanda ya cancanci kai mai sallama ba kai mai sallama ba kuskuren da kai ya fi tsanani a nan wa salla bil laili sannan ko mutum ya tashi da daddare ya rika yin sallah wannan suniyan a lokacin mutane na bacci sai ka tashi kai sallah ko da raka ne ko kai kafa da wutiri kai ko wutirin kai ma tun da yanzu ma ne da na lura ma mutane sai sun kusa kusan waye gari suna bacci saboda har a masallatan yanzu zaka ji an dade ba kira sallar ba sai gab da lokacin a kira a salatu gab da lokacin a kira ɗaya duk kusan ko ina lokacin ya kure kuma baccin nan dai ka وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه 100 درجه اتكن الجنه akwai daraja har 100 a a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi fi sabilillah Allah ya tana jinsu ga wanda suka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin sa ma baina darajataini kama baina samai wal ard abin da ke tsakanin wurin biyu matakalan biyu kamar tsakanin sama ne zuwa ƙasa وعنه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مئة درجة على الجنة أقوى درجة حتى لي ma baina kulli darajataini mi'ata an abin da ke tsakanin kowace daraja biyu tsakanin wancan da wannan kenan sai shekara 100 wa fi riwaya ma baina kulli darajataini masirata 500 an a wani wani aka ce abin da ke tsakanin darajar guda biyu tafiya shekara 500 kaga tsakanin dai sama din ne aka faɗi tunda sama an ce tafiya zuwa sama ta ɗaya shekara 500 وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نادي من زم الله إرادة أمنتم الله ثبت أغريش ياتي أنا زعيم والزعيم الحميل يتي نيني زم أي عممكم والزعيم شيني الحميل هو كفيل الزعيم الكفيل والحميل الضامن بمعنى واحد كم فنهر نجي نمبر نتيكد مقدبارا الزعيم الكفيل والحميل الضامن wanda zai tsaya ma kamar yanzu misali a ce a tsare mutum a police station a ce wa zai tsaya ma ya zo ya kwace ka ya belin ka shi wanda ya zo ya an so ka shine bamin shine bamin shine hamil to annabi ya ce shi zai tsaya ma mutum a lahira ya samu ya ga an bashi wannan matsayin annabi zai kai ya komo ya tsaya ma sai ka samu wannan matsayin liman amana bi wa aslama ga duk wanda ya imani da ni kuma ya musulunta na tsaya masa wa hajar sannan kuma yi hijira a lokacin da ake hijira akwai hijira ta intiqalun min makanin ila makanin akwai hijira kuma min al-ma'asi mutum ya kaurace akwai hijiran da za a ce mutum ya tashi daga wani gari ya koma wani gari a lokacin annabi a tashi daga makka a koma madina a lokacin da ba annabi ba har yanzu kana wani gari ko kana wata unguwa ko kana wani gida ba a barin ka kai addini ka samu ga inda zaka koma kai addini wajibi ka tashi ka canza wannan wurin wannan ita ce hijira da zaka tashi daga wani wuri ka koma wani wuri banda wannan hijiran kuma akwai kaurace mafasiki wanda ba tashi kai daga wani wuri ba mu'amala ce tashi ka canza da shi saboda zai halakar da kai ka kaurace masa sannan bayan haka nan akwai hijira ta kaurace ma zunubai ka zunubi kana gani almuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu mai hijira shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana hadha huwa al-hijra ma'nawiyya ina fata an gane to duka waɗannan hijira ne to wanda ya irin wannan hijira duka yayi ya hada to na amince masa bi baitin fi rabadil janna na amince mai a wani gida wanda yake gefe yake a farfadiya aljanna shi ba can ciki bane shine rabab ga shi can ku duba can nan ba nabi rabadul janna ai ma haulaha kharijan anha wanda yake gefe kenan ba ciki ba wannan tashbihan ne bil abaniyati allati takunu haulaha haula al mudan wannan ana kwatanta shi ne da ganin gine-gine wanda a gefen su kuma ko su gine-gine aulaha almudan wa tatal khala da kuma inda babu fako inda ba komi ina fata an gane wa bi baitin fi wasaqil janna kuma zan tsaya ma wani shi kuma gidan shi shi ba gefe bane kun ga wancan farfadiya ne ko to yanzu wannan nashi shi kuma cikin tsakiyar aljanna shi ma za a amince masa wa ana za'imun liman amana bi ana koma baya wa ana ai fi wasaqil na koma baya ko wa ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillahi bi baitin fi rabadil jannati wa bi baitin fi wasatil janna ya kara maimaitawa kenan ko wa bi baitin fi a'la ghurafil janna sannan kuma zan amince na nayi abin nan na tsaya ma wani wanda zai samu gida a can kololuwa aljanna shi kuma wa man fa'ala zalika lam yada lil khairi matlaban wanda diye wannan ya samu waɗannan abubuwan to babu wani abu da ake nema na alkhairi ba wanda bai ya bari ko ina ya rike wala min ash-sharri mahraban wanda ya wannan kada ma ya ji tsoro ya ce wai akwai wani abu na alkhairi da bai yi ba ya gama samu sannan kuma kada ya ji ma tsoron wani sharri har da zai guda ya riga ya nisa ya mutu haisu sha'a an ya mutu wanda ya samu wannan ya mutu ma duk inda ya ga dama a duniya inda ka samu waɗannan abun ka samu wannan darajar to duk da kaga dama ma ka mutu kawai ba komi daraja ta riga ta samu Allah ka taimake mu ya fito ko وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يأتي أنا زعيم ببيت في ربد الجنة ني نالام شيم متن سيسا مجدا أفرفاجي الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فدون متن دي بقردما كوينا دغسيا جايية ka zo ka faɗi aka ce kace haka abun ne yake aka ce a san ba haka bane kace gaskiyar magana abun nan haka yake mun karanta gashi gashi to a ba haka bane kace to shikenan Allahu ala abun maganan kawai kowa ya rike inda ya gane shikenan ka bar jayayya ko kana da gaskiya wa bi baitun fi wasat al jannati liman taraka al kadhiba wa in kana mazihan sannan kuma annabi ya lamunce ma mutum da gida a cikin aljanna shi ko can tsakiyar aljanna ne ga wanda ya bar ƙarya ko ta wasa baya yi ko da wasa baya ƙarya to yau kuma wannan kan gaskiya in muka kalla in ba isa a ba duk mun fita daga kurin domin ƙaryan nan ne yau abin da zai sa mu daina mu daina ƙarya yau ƙarya dai wannan ƙarya ka malam muna zuba ka Allah ka tsare mu da wannan masifa ƙaryan nan malam ƙarya ƙarya ba gaira ba dalili mutum ma sai yi ta a buga ba mutum waya kana ina gashi zanna a gida ce ina makabarta ƙarya wata ran wani ana karatun mun gama karatun aka fito aka bugo mai waya baya ji sosai kawai sai ce lala bana ji ka bari kawai ina tuki ne in na gama tuki na kira ka na ce tuki kace ai lala kana bayana ko yana tuki da shi fa gaban yanzu muka fito muna fitowa daga masallacin ne yana gaba na ina biye da shi muna fitowa daga masallaci amma wai ya bari wai in ya gama tuki ko yana tuki sai dai ta kare sai tuko وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه sannan kuma na lamunce ma mutum a gida can kololuwa aljanna ga wanda ya gyara ɗabi'unsa kyawawan ɗabi'u babban abu ne a musulunci mutum ya zama kyawawan ɗabi'u ba karatu kawai bane magana a'a zai iya yiwa mutum da karatun amma ba da kyakkyawar ɗabi'a wani ko karatun kaɗan amma kyawawan ɗabi'u da yawa صفة بيت خديجة رضي الله عنها في الجنة ga sifan gidan Khadija a aljanna ku duba ita ce kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bari ma har a gaya mana banda ta samu gidan sifan gidan ga samun wuri ga ma sifan har a faɗi ma mutane wuri an Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bashara Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ma Khadija bishara bi baitin min qatab la sakhaba fihi wa la nasab aka ba ta labari an yi mata wani gida da wani abu in an ce al qatab zaka ga kaman mu nan sai mu dauka tunda abinda muka sani kenan sai mu dauka kaman gidan da aka yi da jinka da wane ne ko da irin gidan da ake yi da abun nan ni na manta sunan shi ya sunan abun nan da ake yin rumbu da shi gamba gamba ko? Kai zana da ake sa jikin mungu? Ba gamba ce ake. Alƙalari kawai. Eh? To zanen ai amma wanda ake sa zanen a jiki ba sai an sa gamba ba sannan a zo a naɗe da zanen? Gamba. Eh alƙalami shi kadai to yau dai yau dai to kada ya gardawa mai da haka da to zana to ita zanan da me ake yin ta da kuma zana eh ha ba balan idan za a kada ni ina gani ba zai da da rigima ba ita zanen da asalin zanen da ake yi wata ba da gamban ake zuwa ba masu wanda ba su da kauri sai a sa masu kaurin a yi sune kaman abun abun nadewa wanda za a ta nadawa a jiki a ta zagaya a ta zagaya a su faɗi in ba ka ba ita ita ita zanen ai ba to an za ta tsaya da gamban mai karfin ake sawa ciki ciki sai a ta binta ita kuma ana nadewa da shi ko ba to shi da abin da na sani kusan wani ga abin da lagari da ido na amma abin da na sani ba ni tsoro sai kwa rike daji saboda can da muka gama ɗazu ko sai waliban tarakal mira'a walau kana muhiqqan shikenan sai mu bashi mu zuru hadisin na zama shi zai tsaye da mu kawai shi kenan zai mu tsaya cewa za a bada aljanna ga wanda ya bar gardama ko yana da gaskiya shi kenan zai mu tsayuwar mu nan to ni da ba rasa abin da ya kawo magana to da haka muke fassara kasabin da shi in mun zo an ce baitin min kasabin sai a kwatanta shi da kaman wannan kaman gidan da aka yi da zana da wannan abu aka sa aka yi shi a ciki ana gani to amma asalin kasab shi an kwatanta shi ne lu'ulu'u ne a can asalin lu'ulu'u ne nan ne muke ɗaukar kasab kaman kara karan rake ko karan dawa da aka yi ko karan wani abu da aka yi to amma kafaf a lahira wanda za a ce shine fassara asali da masana abin suka yi kun ganshi kan al-qasabu fi hadha al-hadith in an ce qasab a cikin wannan hadisin lu'lu'un ne mujawwafun wasi'un kal qasar al-munif asali abinda ake nufi da shi lu'lu'u ne wanda aka kwalkwala ciki kenan ciki an kewaye da ciki in ka shiga ciki kaman dutse ne a kwalkwale ka shiga cikin dutsen to lu'ulu'u ne ɗirke shi aka kwalkwale shi aka shiga ciki nan ne ɗakinta sannan kuma wasi'un ne mai ƙato ne kalkasaril munif kamar irin gidan sama ne ɗirke ke ɗirke ke almunif kenan ɗirke ke to haka aka yi mata ita gidanta aka gaya mana cewa ga gidan a wani wani cewa aka yi inda aka mata bisharar jibrilu ne ya zo yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ita kuma Khadija ga ta ita kuma ta shigo shigarta ta cikin gida ta yi kwalliya ta dauko abin kai za ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taho sai Jibril ya ji tafiyarta sai ya ce na lura ga Khadija nan za ta zo ta kawo maka abin karyawa kuma ta yi shigarta irin cikin gida ba za ta ji daɗi in ganta ba ba zan so in ganta a haka ba ka gaya mata cewa Allah yana gaishe ta ni ma ina gaishe ta sannan kuma ka gaya mata cewa an mata tanajin wani gida a aljanna ba mai irin shi a cikin al'ummarka wannan sifar shi ne ya gaya mata sai ya gaya mata da ta zo sai yanzu jibrilu ya tafi ya gudu ya ce baya so ya take ganki a cikin sifar zaman cikin gida amma ya ce Allah na gaishe ki kuma shi na yana gaishe ki ya ce in maki bishara kina da gida a cikin aljanna wanda aka yi shi min qasabin an yi shi daga kwalkwalallen lu'ulu'u katon gida ne la saqaba fihi nan zaki huta in kin shiga ba kiya jin duk surutun da za a yi a waje magana ba ta shiga ciki ba echo in ka shige ciki ba sauki kamar yadda masu jakkwala ne suke gidansu ko in ana ruwan sama suka yi wannan pofin nan da wancan sama aka ga sama can shi ma mai wannan yatsu yatsun in ana ruwa ba ta ji idan sun fito su liƙa ta wando a ashe ake ruwa to mu eh ko kana bubula zore da rai kana kwace ka ji ya ɗigowa ka yi sai kai kuri da yanzu ba ka ƙara juya ta ka ji ɗes ka ce ta ya ɓaci ya yi wuri koyewa wadulillahi ne yuti hi man yasha saboda kaga to can ita za ta shiga gidan da gidan ba ta jin magana in tana ciki duk abin da ake ba ta ji wala naqab sannan ba a gajiya ciki ba wahala ba wahala ciki ba tsufa ga ba mutuwa ga ba wannan to so tsaya nan da abu ya kai daɗi ai yanzu ba littafi ya bada daɗi tun da aljanna ke faɗi ba wuta bina'ul jannati wa turabiha wa hasabu wa ba'uha wa ghayru zalika duk dai daga nan duk ginin duk za a gama faɗin sifofin sannan kuma da ƙarshe a dunkule sai a ji to wai waɗannan wurare yanzu ne za mu yi mu shiga wurin da sauri ne wuf mu faɗa ciki suna nan gaba insha Allah ta'ala littafin ya kusa zuwa karshe yanzu ya zo karshe littafin wanda ba fara da shi bai kokari a gama da shi nan wurin tunda yanzu dai an dan budo mu kadan na na subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحيم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمه نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريف الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين